بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
يوم مسلمين mutanen garin da magaram a jamhuriyar nijar muna cikin unguwar sabon gari malam ya ƙara tantance muna haka muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da kuma wanda bi su akan tafarki da gari bayan gaisuwa ta addinin musulunci an nemi a matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai in gabatar da karatu a nan domin ɗalibai ilimi ne malam ya ɗauki kaya masu girma ya allah matasa muke kuma ɗalibai muke har yanzu amma dai min ba abinda ake kira arraja ki Allah malam yana muna fata ne kuma muna fatan Allah ya ba mu ilimi mai amfani duniya da lahira lalle mun fara gabatar da karatuttuka tun jiya da muka iso a jiya mun gabatar da karatu a gidan rediyo na alternative da safe kuma mun samu mun gabatar da karatu a can masallacin juma'a na daura kenan kuma tsakanin magriba da nisha Allah ya ba mu iko mun gabatar da karatu a masallacin masjid imam malik a yanzu kuma gashi Allah ya kawo mu a nan domin gabatar da nasiha wa kawunan mu to eh na ɗauko wani maudu'i da muka fara tattaunawa a kan sawon da muke gani yana da muhimmanci to shi yasa nake son wannan maudu'i maudu'i ne yana da wato kamar mau yana iya haifar da maudu'ai karkashinsa masu yawa kuma nake kira ga 'yan uwa masu da'awa cewa wannan maudu'in a ƙara faɗaɗa shi saboda da'awa ba ta tsaya bane ga mutum ɗaya ko unguwa ɗaya ko jiha ɗaya ko ƙasa ɗaya musulunci na duniya ne na musulmin duniya ne wannan maudu'in shi ne alƙadaya ƙadaya al'alamin islami al-mu'asir wasu ƙadiyoyi ne da matsaloli da suka shafi rayuwar musulmi a yau suka shafi rayuwar musulmi a yau idan muka ce a yau kalubale a rayuwa baya karewa shi da kira at-tahaddiyat duk da yake shi kalubalen kanshi ba Hausa bane asalinsa larabci ne ko ba haka ba wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ko dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum kalubala masu warshi kalubale ko to kalubalen nan asalin shi yaren larabci ne wato an ce kalubale kamar na sakan ba bari mu gani yadda za ka yi sai ya sa malam bahaushe har ya kirkiro fi'ili ya ce na kalubalance ka ma'ana na ce ma eh to yi mu gani mu fahimci wannan rayuwar musulmi tana cike da wato jarabawa Allah ya halicce mu ne don ya jarabe mu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwakum dinnan ya shafi musulmi ya shafi kafiri abinda muke dauka in aka ce jarabawa sai a ce ga musulmi take mm, kafirai ma Allah na jaraba su munafikai ma Allah na jaraba su yakin da ake yi a ƙasar ukraine tsakanin rasha da ukraine america tana ba da makamai da kasashen turai bala'i ne suke cikin shi kuma a nan duniya suke cikin shi kuma ba musulmi ba ne su allah zai jarrabi musulmi zai zarrabi kafiri na biyu samun abin da kake so na ni'ima jarabawa ne mu yanzu in ka ji an cewa ne yana cikin jarabawa ma'ana yalla kasuwancin shi ya samu matsala ko yana da kuɗi kuɗin sun kare ko sun ragu ko dai bai da lafiya sai a ce na cikin jarabawa amma idan mutumin ya samu kuɗi ko mulki ko ilmi ba a ce na cikin jarabawa wannan kuskure ne fa'ammal insanu idan mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman idza mabtalahu jaraba shi akai fa akramahu wa na'amahu wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahalan to ashe samun ilmi ko kudi ko mulki ba wai ba jarabawa bane amma saboda dan adam yana jin dadin mulki yana jin dadin kudi suna a hannunsa yana jin dadin Allah ya bashi ilmi ko ilmi na addini ko ilmi na kere-kere sai yana ganin wannan ba jarabawa bace yau waɗanda suka yi makamai suke ganin suna da ci gaba na duniya da technology yau su ne suke ruguza ƙasashensu da makaman da suka yi shi yasa don kaga kana da kuɗi jaraba ka Allah zai yi ni za ka yi da kuɗi don kaga ka samu mulki a'a ni za ka yi da mulki fir'auna ya samu mulki amma mulki ya zasa da biya halakarsa annabi sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ya samu mulki mulkin ya zama to sanadiyar tsiransa duniya da lahira shi yasa lokacin da yaga an kawo gadon balqis falamma ra'ahu mustaqirran 'inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur duk yadda kaga Allah ya ma ni'ima kullum ka rinka tuna jarabawa ta Allah tana tare da kai a nan kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan za ka ga Allah ya ce bani isra'ila wa balaunahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un ashe idan Allah ya baka al hasanat abinda kake so ko ko as sayyiat abinda baka so to la'allahum yarji'un dan ka dawo ma Allah shi yasa idan Allah ya baka ni'ima ya baka ne don ta taimaka maka ga bauta ma Allah kudi Allah ya baka su ne don ka taimaka ma addini su taimake ka ka tsaya kai ibada ilimi Allah ya baka shi ne don ka taimaka ma addini ba don ka yi cuwa-cuwa da ilimin da Allah ya baka ba mulki idan Allah ya baka don ka taimaka ma addini ba don ka yi kokarin ka bautar da mutane ba ko ka zalunce su mun fahimci wannan da kyau to anan cikin suratul anbiya za mu ga Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un Allah ce muna jarraba ku bisharri da sharri wal khairi da alkhairi to kuma Allah baya aikata sharri to kuma ya ce zai jarrabe mu da sharri shi yasa nan da dama ɗaliban ilimi idan muka zo muna fassara alkur'ani ko muka ɗauko hadisai mu rinka hattara kalima tana da ma'ana a matsayinta ta ita karan kanta a lokacin da aka sa ta cikin jerin kalimomi kuma tana da ma'ana bisharri nan malamai suka ce ma yujibu sabr abinda yake bukatar kai hakuri ba ana nufin Allah ya aikata sharri ba abinda yake neman ake bukata gare ka kai hakuri da shi kai hakuri da umarnin Allah domin zai umarci ka ce ai kaza ka yi haƙuri da hannun Allah domin zai hane ka da abu kaza kana son abu Allah ya ce kada ka ba ka son abu Allah ya ce ka yi ka yi haƙuri da jarabawa ta Allah idan ya ƙaddara ma wani abu rashin lafiya ne ko abin da ya kama da haka wal khairi da alkhairi abin da yake bukata ka gode ma Allah ya za mu gane wannan abin da ake ce ma sharrin nan yana yiwa shine alkhairi gare ka abinda ake ce ma alkhairin nan yana izamantuwa shine sharri gare ka domin Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa khairul lakum sai ku kyamace abu tana yawa kuma shine alkhairi gare ku kuma ya ce wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum tana yiwa kuna son abu alhali shine sharri gare ku sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ke da cikakken sani ku ba ku san komai ba sai abinda Allah sanar da ku mun gane wannan da kyau to don haka shi yasa hadithi na suhaib a cikin sahihi muslim suhaibun rumi duk da yake suna cewa ba rumi ne amma ban ce mafi inganci a an haife shi ne a yankin rumawa ba wai shi asalin shi balarabe ajaban li amril mu'min inda amrahu kullahu khair al'amarin mu'mini dukkan shi alkhairi ne in asabathu darra'u sabara fakana khairan la in abu ya same shi na cuta na tsanani sai sabara zai yi hakuri ya san daga wajen Allah ne sai zan alkhairi gare shi in asabathu sarra'u wa in asabathu sarra shakara fakana khairan la in kuma sauki ne ya same shi abin farin ciki ne ni'ima ce wanda ta sauki sai ya gode ma Allah sai zan alkhairi gare shi kenan da an ka ce a sharru wal khairu shi sharrin ana nufin abin da yake bukatar kai hakuri in kai hakuri khairi ne gare ka bil khairi al khairi abin da yake na sauki ne na ni'ima in ka gode ma Allah sai zama to al khairi gare ka amma in tsanani ya same ka kai yi hushi da kaddara ta ubangiji kai kasa hakuri kan nemi bokaye da waɗanda su fitar da kai ba Allah ba ka san sharri gare ka in ni'ima ta samu gare ka bayan Allah ya baka mulki ko kuɗi sai ka koma neman bokaye su kare maka mulkinka su kare maka dukiyarka za ka zan sharri gare ka mun gane wannan da kyau to madalla don haka karatun da za mu yi cikin alkadayar mu'asira a yanzu nan shine cewa za mu tattauna akan abubuwa guda biyu wanda dukkansu kowanne daga cikinsu yana da muhimmanci a rayuwarmu ta yau mi yasa muke cewa qadayal mu'asira qadayal mu'asira duniyar da muke cikin ta zamani yana canzawa kowane zamani yana da waɗansu kalubale da yake zuwa da su waɗanda wani lokacin tana yiwa ko dai babu irin waɗannan kalubalen sababbi ne ko kuma a'a akwai su amma salo ne aka canza musu mun ji wannan da kyau shi yasa zan tattauna ne akan abubuwa guda biyu na farko zan tattauna akan abin da ake kira at-taqwim at-taqwim da kuma wato mi'yaru taqwim in an ce at-taqwim kalima ce da ta samo asali daga qawwama yuqawwimu taqwiman dama al-masadir fi'ili na larabci idan ya zama to ya wuce harafi uku tun daga hudu abin da ya sama zuwa shida dukkan shi masadir ne kiyasiya amma idan ya zama to fi'il yana da harafi guda uku to masadir kin shi sima'iyya ne da mutaqariba bayyuwa fi'ili mai harafi uku a ce kiyasin masdar kin shi ga yadda zai zo sai an koma mai masadir sima'iyya a diba cikin kamus akwai mutaqariba a ce in ya zo akan saut ko allau ne yana nufin kaza amma dai in fi'ili ya wuce harafi uku masadar kin shi kiyasiyya ne ilmu sarf kai kokari ka fahimce shi da kyau kaga qawwama harafi hudu ne domin qafun ne da wawun mai shadda wawun mai shadda harafi biyu ne qawwama kenan fa'ala to shi ko fa'ala taf'ila yake zuwa qawwama yuqawwimu taqwiman qaddama yuqaddimu taqdiman mayyaza yumayyizu tamyizan dammara yudammiru tadmira sallama yusallimu taslima to kawwama yana nufin ka kawwama abu ka kimanta shi wannan ilimi ne wanda a musulunci akwai shi amma salon da yanzu ake amfani da waɗansu kalimomi sai zamanto ana son sace muna abin da asalin shi namu ne shi yasa dole yanzu waɗansu abubuwan sai mun nuna ga yadda suke ga inda ma aka ɗauko su kuma ga yadda asalinsu yake a musulunci saboda ka ayyaudare mu sai a yi amfani da wata kalma mu dubi kamar wani abu ne sabo aka kawo alhali ƙarya ce kwaskwarima ce aka yi manamu aka gyara aka maido da shi to wannan taƙwim yana da nukata guda uku duk aikin da za a yi a duniya mutum guda zai yi shi kai ne ka tsara wani aiki za ka yi a'a wata al'umma ce take son ta yi wani aiki wata kungiya ce wata gwamnati ce a'a duk abin da aka sa gaba to a ɗauko ɗannan abubuwa guda uku mu riƙe da kyau mu riƙe da kyau waɗannan ababen guda uku kafin a fara akwai abin da suke kira da faransanci étude de faisabilité yadda za a yi a yi abu ya ci nasara to kafin a fara sai a ɗauko ɗan nukatu guda uku idan aka yi aka ci nasara sai a sake aunawa a ga waɗannan ababen guda uku cikinsu wanne ne fi ƙarfi idan ba a ci nasara ba ko ko daidai nasarar da aka samu sai a auna in ba a ci nasara ba cikinsu wanne ne aka rasa ko ko dukkansu aka rasa saboda ɗan adam yana koyo ne cikin tafiya akan kuskure ba aibi bane dan adam yayi kuskure aibi shine dan adam yayi kuskure ya gane kuskuren sai ki dawowa kullu bani adam khata haka ne hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kowane dan adam yana kuskure ashe ba kuskure bane matsala tunda dan adam yana kuskuren rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuskuren kai ya bayyana ka ce ba za ka gyara kuskuren ka ba nan ne matsalar take wannan karatu ne wanda in muka samu lokaci yana daga cikin karatutukan da kamata a yi a kan duniyar musulmi ta yau da yadda za mu mu'amala da kurakuranmu da yadda za mu mu'amala da kuma wato saɓani tsakankaninmu da waɗanda su ne manya-manyan matsaloli da muke fama da su daga cikin manya-manyan matsaloli to in muka zo a taƙwimu ɗin nan yana da nukta guda uku shi ne za mu fara da su duk suna da alaƙa da duk tsarin da za a yi a duniya da aikin da za a yi a duniya shi yasa nake son in ba da mabuɗi na biyu bayan wannan ne za mu shimfiɗa irin halin da muka samu kanmu a ciki ƙasashen musulmai ma ba nijar ɗai ba hanyoyin da ake bi a ruguza al'umma da gaggawa domin wannan abu ne wanda ya kamata kowa ya san shi cikin al'umma kada a yi amfani da kai ka zan sanadiyyar ruguza al'ummarka to waɗannan akwai nukat da ake bi akwai uku bayansu kuma in lokaci ya ba mu dama akwai guda hudu bayansu sai su zan bakwai in lokaci bai ba da dama ba sai mu ɗauki ukun tunda akwai sauran karatuttuka sai mu ƙarasa da izinin Allah da sauran ko kuma in lokacin ya muka ga ya matsa sai mu ba da su a ikhtisar ba tare da sai mun faɗaɗa bayani ba Allah ya kyauke mu at-taqwim yadda ake yin sa in aka sa abu gaba na farko za a karanta abinda ake kira addafi' addafi' shine daga dafa'a mai tunkudewa dafa'a yadfa'u ko ba karan bane to wannan tsarin sai aka sace muna shi domin sata ce sai suna kiran shi da faransanci motif abinda ake nufi da addafi' shine anniya niyyar da kake dauke da ita kun ga mu da sai mu ce niyya amma sai suka yi dubara sai suka cire niyya saboda niyya lafazi ne wanda ya fi an fi fahimtar sa a musulunci ko kuma alqasdu shine abin da ka nufata ko kuma al-irada duk alqur'ani cikin alqur'ani tun daga farkon sa har karshen sa babu inda an kace niyya babu sai da cikin hadisi zaka ga niyya innamal a'mal binniyat ko binniyya da sauransu amma shi alkur'ani yana amfani ne da waɗansu kalimomin da suke ba da ma'ana ta niyya domin nan ne ake samun matsala wani shi so shi sai ya samu kalima ƙarara cikin alkur'ani musamman yan kur'ani yiwu sai ce to ai niyyar ma ai ba a faɗe ta cikin alkur'ani a'a akwai kalimomin da suke ba da ma'anar niyyar a cikin alkur'ani misali kalima ta irada tana nufin aniyya man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kinan da sai ka gane bai ce niyya ba amma aradan nan niyya ake nufi wani lokaci sai alkur'ani ya amfani da kalima ta ibtigha wallazina sabaru ibtigha a wajhi rabbihim ibtigha a wajhi rabbihim niyya ake nufi wani lokaci sai ce ibtigha a mardatillah ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم muna fahimta wannan to kenan wani kusa shi amfani da kalima ta al-ikhlas fad'ullaha mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun nan kyakkyawan niyya ake nufi to amma da aka ce addafi' sai ka tara dubban dalibai ba su san addafi' ba abinda ake nufi da shi saboda kalima ce wadda an ke ciro ta daga yaren su turawa saboda su bu yarda da niyya ba bu yarda da alƙasdu ba ruwansu da ikhlasi ba ruwansu da zancen addini sai suka ce motif motif dafi dafi mai tunkuɗawa kenan niyyar ka ita ce take tunkuɗa ka zuwa ga aikata wani aiki mun fahimci wannan da kyau sai abu na gaba wannan nukta ta farko kenan to duk aikin da za a yi a duniya sai a ba niyya maki ɗari nata sai a gani lokacin da za a yi aikin nan ko aka yi aikin nan ko ana cikin aikin nan a auna ƙarfin niyya domin yana daga cikin sirrin da zai sa a san wannan aikin ga dalilin cin nasararsa ko rashin cin nasararsa aiki na abu na biyu nukta ta biyu tunda mun ce nukta uku ne sai almahara almahara shi ma mustalah ne kalima ce wanda su turawa da suke amfani da ita misali sun ɗauko shi daga experience ko experience almahara ko alkhibra maharatul khita ad-da'awi maharatu kaza maharatu kaza ilimi ne wanda ana bincike kansa ya ake samun experience na wani aiki to amma in muka dawo a musulunci sai a ɗauke shi al-ma'arifa al'ilmu bishai yadda ake sanin abu to amma yanzu sai su cire wannan ilimin domin kalima ta ilimi tana da muhimmanci gare mu amma sai a kamuna al-mahara wanda sai kai binciken ta dole sai ka koma cikin littattafan larabcin zamani ma za su baka wani ma'ana ga abin da ake nufi da ita salo ne na abi wasu hanyoyi da kai bunayyatu tariq saboda a baka wahala sai an ka ce almahara ko an ka ce alkhibra ko an ka ce al'ilmu bishai ko almarifatu bishai duk dai galibi ana nufin sanin abu shi kuma sai ka bashi maki 100 cikin nashi tsari nukta ta uku sai ka zo zuwa ga alwadu ko al-zarf ya an ka ce al-zarfu da za'un da ra'un da fa'un wani lokacin tana nufin envelope inda ake saka wasiƙa ya an ka ce a zarfu wani lokaci ana nufin lokaci akwai zarfu zaman akwai zarfu makan wani lokaci an ka ce a zarfu ana nufin halin da ake ciki to su suka ke amfani da kalima ta alhal ko alwaddu sai suka yi amfani da azarf saboda zarf su yarensu suna amfani da kalima ta situation ko situation shi ko sai ka ba shi maki ɗari kana iya cewa alwadu'u ko jam'in shi al'auda ko alhalu jam'in shi al'ahwal ko alzarfu lam jam'in shi alzuruf muna da ayyuka na musulunci muna da ayyuka na gidaje muna da ayyuka na kasuwanci muna da muna da ayyuka masu dama amma matsalar rashin karanta waɗannan ababen ya cuta muna kwarai da gaske kuma yanzu zan fara ba da misalai saboda in ba misali ake bayarwa ba galibi dan adam bai ci fahimta inda aka dosa ba shi yasa Allah ya ce wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'an min kulli mathal an buga misalai masu yawa saboda dan adam wani lokaci sai an caccanza masa sabo bilmisal yattadihu al-maqal galibin mutane da aka faɗi ƙa'idodi ba gane suke amma idan aka buga misallai to yanzu an bai hanyar da kowa zai gane shi yasa waɗansu malamai ba suka ce a fara da misallai sannan a kawo ƙa'ida wasu malamai suka ce a kawo ƙa'ida sannan a ba da misali to wannan dai dai uslubi ne na karantarwa ba mu shiga mu ce wani dole ga yadda zaka yi mai na haul wadih sai ya dauki al-amthila sannan ya zuwa ga al-qa'ida ko ba ka da bane al-amthila al-bayan al-qa'ida haka cikin balagatul wadiha suka yi akwai malaman da kuma a'a sai su baka alqawaid sannan su baka al'amfila to ni a fahimta ta ba laifi in ka ba da al'amfila sannan ka ba da alqaida ba laifi in ba ta yi ba sai ka ba da alqaida ka dawo zuwa ga al'amfila kuma shikenan ba wani mutum yake yi ake ba da labarin sa yake cewa shi ya iya yaren english turanci ke to kun sa an ce ramin ƙarya ƙurarre ne man tashabba bi malam yoka ko ba karan bane mutumin da ya dauki abinda ba nashi bane yace nashi ne kalabis tsoma zuwa kamar ya sa wato sutura ce ta zirkar yake abinda da yawan mu yake ba mu hala kasashen mu kenan kowa son shi kai a ce komi ya sani komi ya iya ina ba hadin yaji Allah ne wallahu bi kulli shay'in alim inna Allah ala kulli shay'in qadir kai dan adam kai yadda da cewa kudratka mahduda ce abinda ka iya ka iya wanda baka iya ba baka iya shi ke dai ce yana jin english kullum yana karya kusan ko nan musu muka iske mutum nan nijar bai ma yana kulbar zuwa da yana da ya sauka na batun matsalar mu karatu da ba ma yi a dan kasan mu na nijar shine matsalar mu ko ba haka ba ka iske mutum da big bleu da big rouge har da wani dan karyar faransai yake wai wai wai kamar ya taba abin shi kuma ya koyi yanzu da an zo lokacin da za a jarabawa sai kaga ya ja da baya wannan ciwon shine ke cutar da mu da iya kana neman ilimi duk a tsari na duniya wani na gaban wani idan akwai wanda ka san ya fi ka cancantar wani abu ka bari yi musulunci aiki amma sai ka yi kane kane ka hana waɗanda suka iya amma idan lokacin jarabawa ya zo ka tabbatar da za a yi ta ta ƙare sai ka ce a wasu wani su shiga a yi duk ɗayi ba ɗai ba ne yanzu nan kasan hali zai bayyana wannan cututtukan suna cutar da mu a cikin tafiyar kowa a bar shi da abin da ya iya kuma wanda ya iya da ni in yi da kai kai duk ɗaya ne inda musulunci ya ci nasara shi kenan ya ce yana jin turanci english kullum yana mutane karya kaza kaza ya ake ce makaza da english to yanzu sai aka yi bakon wani baturi ya zo shi kuma baturin nan ya zo ne ya aiki na wani ɗan lokaci to ya zo da mai masa tarjama da yaren larabci to amma ga ka'idar turawa sun kullun duniya ce ke gabansu ya za a yi a rage kashin kuɗi a cikin al'amari yanzu wanda ya zo da shi daga turai wayayyen mutum ne biyan da za a yi masa a wata za a kashe kuɗaɗe masu yawa amma idan aka samu ɗan ƙasa wanda ya iya yaren turancin da larabcin to ta za a kasa biyan kashi biyar ko goma ba shi kashi ɗaya ishe shi shi yasa yanzu da yawan kamfuna na duniya suka koma cana turawa suna ta ɗauke kamfunan suna mai da su cana saboda cana can ne aikin masu aiki suke da arha in ka bar kamfanin ka turai mutuwa zai yi saboda in a turai ne za ka biya mutum dala misali dubu biyar a wata a cana kuma sai ka iske dala dubu ɗaya wanda zai maka wannan aikin za ka biya shi kenan wanda kai kamfanin shi a can dole ne shi zai ci riba mai yawa shi yasa zu kamfuna da dama har na america sun fara komawa a china saboda saukin hannu to yanzu shi baturin yana sun idan wannan mutumin tabbas tabbas ya iya english ya iya larabci to wannan mutumin da suka zo daga turai zai shi ya koma tun da yanzu wannan idan yana biyan shi dala dubu biyar a wata wannan kuma zai biya shi dala dubu daya kinan kaga tun daga nan kudin wata biyar sun samu a daidai na wata ɗaya na wancan ike nan ce to kai wani kai ne mai damar jin turanci aka ce wani ne ya zo da shi aka ce to yanzu za a jaraba ka idan ka iya shi kenan abin da ya ce to an ka ce to da english yaren turanci na english kenan idan ana son a ce wa mutum zo ya za a ci ce a wannan ana cewa come here in america wani su ce come here an ka ce to yana son a ce je ka ko tafi to nan kuma ha na kafa mai canji ya yi lissafi ya yi lissafi ya rasa abinda zai ci ya ce to sai in koma wancan bangare sai in ce come here kaga mun ko a ce mai go ko ba shi bane je ka sai ce a sai in koma sai in ce come here kaga kenan yanzu an kare da shi shi yasa mutumin da bai yi karatu ba bai da ilimi bai da mustawa yake tunkarar da'awa kuma bai zuwa wajen malamai ci gaba da neman ilimi to haka za a ƙari sai ya koma yana takrarul mawdu'at wanda bai fashe ka ka ci gaba da karatu kada ka rena malaman da kake ɗaukar ilimi kuma ka rena wani ilimi kullum sai zama to kana iya kawo sa amma ka zauna tun kana ɗalibinka baka ginu ba kana cewa mutane duk jahilai ne garin nan to ka jawo kanka matsala domin mawdu'an ka za su kare kuma baka yi zuwa wajen jahilai ɗaukar ilimi kaga shi ɗan ya kare da kai sai ka koma takararu ba yadda za ka yi mawdu'an ƙauye ka yi birni da su na birni ka yi ƙauye da su da nan kuma na wancan unguwa ka wancan unguwa babu sabo dole kwana biyu sai ka iske karatun ka yayi ƙasa saboda ilimi abu ne da ke na buƙatar bincike ko da yaushe manya-manyan malamai sai kaga suna kwana bincike kai kana ɗalibi ka ci abinci ka yi bacci sai an yi kiran sallar asuba sai an tada ka kuma ka ce ilimi kake nema ka yi wata uku ba ruwanka da bincike sai dai wa'azi bai yi ba gaya maka mu gaskiya sai ka koma kullum haka na kake juyar da ita ka ɗauki wannan duk wayonka inda kana juya magana iri ɗaya sai an gane ka sha'ir ya ce wato wani mutum ne dubara ta kare mishi babu ta'abi kusan ɗalibin ilimi idan baya da ilimi idan yana rubuta bincike ko bahas ko yana wa'azi ko wasu darussa sai kaga kawai magana guda ya canza mata salo ɗai ita cike ta yawo har a gane takrar ne yake ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u kaga ka annana sha'ir ce kamar da ya ce al ma'u min haulina ruwa sun kewaye mu ka kuma ka ce ƙaumun julusun haulahun ma'u mutane da suna zaune ruwa sun kewaye su har yanzu ne wuri guda ake ko ba haka ba eh kamar ma'anar magana ce sai a gane kawai dan ba wani abu da ba abu guda ne ilimin ya ƙare fikirar ta ƙare salo ne ake canza mata da kalmomi kafin da wuce a gurguje ina tuna wata kissa mai ban dariya wani mutum ne da suriki da suriki aka je wajen farauta to kun san wanda ya ba da ya suriki ne ake ce mai ko wanda ya aura shi ma suriki nake cewa suriki na wanda duk ba ya ko suriki na wanda na aure yarsa shi kenan aka je aka yi farauta da aka yi farauta sai aka samu abu biyu zomo da kuma zabo zomo da zabo to amma dai ni dai a sani na dai zabo ya fi daɗin nama ko shi da aka zo za a rabu tunda an zo ƙarshen hanya yanzu an fito daga daji za a rabu kowa ya gida ga zabo ga zomo shi kuma suriki wanda ya ba da ya shi ne obako shi yake son zabo yanzu da aka zo za a rabu sai ce to in zomo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo in kuma zabo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo har yanzu sai na magana guda ce ba abin da aka canza to salon masu wayo ke sai a ɗauki fikira guda a ita jujjuya ta ƙarshe kuma abu guda ne to yau da gobe za a gano ka mun fahimci wannan da kyau to wannan ke to shi kaga yanzu an zo za a taƙoyi an gano shi shi yasa duk abinda za a tunkara a duniya sai a waɗannan ababe guda uku a auna a gani in an ci nasara to a dubi karfinsu in ba a ci nasara ba ko ana cikin fafatawa ne aka ga abin yana ja da baya to a dubi cikin waɗannan ko kuma wato in ba a ci nasara ba ne kwata-kwata a dubi daga ina ne illattatta su to yanzu fara ba da misali kasashenmu muna da furoje da dama ku dibi yadda kasashen turawa suka ci gaba a tsare-tsarensu na ilimi da na siyasoshi da na kere-kere amma namu kullum sai muga al'amura ba sa ja ba sa ci gaba ko ba haka nan bane sai muga an bar mu baya amma ba ma tambayar kan wai ina ne matsalar take galibi sai mu yi tambayoyi waɗanda ƙarshe ba a samun hal domin abu yana buƙatar a san dokokin shi da ƙa'idodi duk lokacin da aka samu matsala za a kuma mumi za a kuma ba ƙa'idodi to an niyya niyya yanzu mu ɗauki fagen karantarwa malam ya kawo muna matsala ta ilimi a ƙasar nijar ko matsalar mu ba ma son karatu karatu baya tafiya irin yadda ya kamata ko na bokon ko wanga na addini to tambayoyi guda uku za mu yi sai mu ɗauko anniya mu ba ta nomba ɗari sai mu ɗauko almahara mu ba ta nomba ɗari sai mu ɗauko alwadu'u sai mu ba da lamba ɗari shin niyya shin malaman da muke ɗauka su karantas a cikin makarantunmu na addini da kuma makarantunmu na buku shin tabbas waɗannan malaman suna da niyyar karantarwa idan muka duba fa ƙasashenmu fa ba na ce dukan mutane ba da kaga mutum ya tunkari karantarwa ba duk dubarar duniya ta kubce mishi ya buga gabas ya buga yamma ya buga kudu ya buga arewa ya buga sama ya buga ƙasa kom ya kiya ce to yanzu ka an kai la haula wala quwwata illa billah sai cewa buɗe makaranta shi fa abinda yake jira fa abinda da ya samu a ƙarshen wata da ma'ai karatu da ka ai karatu fa waɗai-waɗai shi yasa dole in muna son mu kyautata ilimi sai an zaɓi masu karantarwa muhlisi na litadrisihim su sun ɗauki cewa karantar wannan aiki ne mai muhimmanci a rayuwarsu sannan a samu karantarwa shi yasa kuke ganin malaman da wani lokaci ba su damu da biya ba sai su shekara hamsin sittin suna karantarwa ku dibi makarantu su wani malamin tun kafin a haibaban kai ke karantarwa kuma harin zai yana yi amma in ya zamanto an dogara da salar ba don salar ake karantarwa ba a in dai abinda ake ba da zai taimaka min in gudanar da harkoki na yau da gobe na yadda da karantarwa aiki ce yanzu tsarin ilimin kwantarage an ɗauki mutum kwantarage an ɗauki mutum kwantarage ya buga ne ɗan talakawa ne bai da yadda zai yi kenan zo an sa sunan shi shi kenan wani ƙauyen da ma yake karantarwa ba hanyar ba sanin ce ba sai an yi wata uku in yaje kuma ƙauye ne su ƙauye haci sun hila kwal daraja su dubu ɗari shi yasa ya an kai ruwan sama magana ta kari shi yasa ya fi son a kai shi ƙauri sun zo ba su zo ba ba ruwansu ba sai kuma fahimta ba shi yasa dole iliminmu ya ja da baya ilimin addinin waɗansu daga cikin masu karantarwar su ma haka ne ta kama su ba wai suna son karantarwar ba ne amma ba yadda za a yi ne karantarwar ita ce hanya ta ƙarshe wadda za a samu abincin da za a kai gabaki mun ji wannan da kyau nukta ta farko har yanzu muna cikin anniya an gane ko anniya shin shin ɗaliban da ake kawowa a karantar da su mukaddarta malamin yana son ya karantar shin suna da niyyar karatu an biya ma mutum lakon ko mu ce boko ta jika 500 shi kuma bai son karatu mu ko ga munan mutanen mu iyaye sun kallafa ma rayukansu cewa idan ɗanka bai boko ba kuma bai da abinir kai ba Allah ya baka ƴaƴa sun kai 20 kuma kai ba kai boko ba kuma duk kana dauke da nauyin su amma kana ganin idan ƴaƴanka ba su yi boko ba za su yi su a rayuwa ba kuma ba laifi bane ka biya ma ɗanka makaranta amma da sharadin ina ilimin wani in ka shekara ashirin kana biya mishi kudin boko ko kudin lakwal aikin banza kake don shi bai son abin bai so bai so ko kuma bai da ilimin abin kuma kai karanci sai yayi Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ba yadda za a yi kowa ya zan babban malami ba yadda za a yi kowa ya zan makanike ba yadda za a yi kowa ya zan soja ba yadda za a yi kowa ya zan jarumin tsaro a'a in dai aka fahimci mutum Allah bai masa rabo ba a fagen ilimi na boko to a yi kokari ya san yadda zai gyara ibada shi ta wajibi in Allah ya masa rabo ta fuskar dinki ya ce ya koyi dinki ya zama udwun nafi'un fil umma gaba mai amfani akwai mutanen da ta fuskar kanikancin suka amfani kan sun kafani al'ummarsu babu manya-manyan makanikin ne a duniya suka taimaki addini suka taimaka ma mutane masu ɗinki mutum nawa suka zamanto manya-manyan mutane a cikin al'umma in babu ɗinkin ya za a musa sutura da haka idan ɗanka Allah bai masa ilimi ba a wannan fagen a yi ƙoƙari a ga ina ne Allah ya masa baiwa ya samu wani aiki wanda zai taimaki al'umma shi kenan ba dole bane shi ya zama babban dan boko amma yanzu da yawan ƴaƴan mu sun kai dole kowa sai ya zama babban dan boko ya zama babban dan bariki alhali kuma ilimi bai wace ta Allah ka sa danka makaranta ta addini kana son ya zama malami yana yiwa an jaraba an jaraba bai da fasaha to ba laifi yayi kokari ya san abin da zai gyara addinin sa shi kamar da mai akhdari yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini sun can kuma su tafasil in ba babban malami bane in wani cikin ƴaƴanka Allah bai yi shi babban malami ba tana yiwa wani Allah ya yi shi yana da fasaha to wannan yana daga cikin abin da yake babu matsala sai zaman to muna son waɗanda muke son su yi karatu su ba su son su yi karatu marmakon mu bincika mu gani suna da fasaha abu ne mai kyau to in suna da fasaha da ilimin ba sa sosai mu nuna musu muhimmancin ilimin lokacin da suka samu kyakkyawan niyya sauran ma ba aikin mu bane an ka ce sawa kai ya hi bauta ci mutumin da ya ni zai yin abu da kansa ya samu niyyar ba sai kasa shi ba cikin niyyar nan sai mu dawo zuwa ga iyaye shin iyaye ko suna da kyakkyawan niyya ta 'ya'yansu su yi karatu mun sani cewa idan mutum zai kai zai ba da akuyya shi wajen kiyo kuna cewa akuyya aiko na anatu ko tunkiya ko saniya ko ba karan bane zai rakko ta sai ya kawo ta daidai inda makiyayi haka ne ko ba haka ba musamman in tana sabo shiga mun fahimci wannan to amma za ka ga wani shi bai ma damu da ɗanshi ya je makaranta ba ko ya je lakwal matar shi ta ma take da kishi isa za su kai yara makaranta ɗaiki da na biyu shi wani zai kai ɗansa makaranta amma bai shekara goma bai taɓa ziyarar makarantar su bai san ya yi karatun ba bai yi ba to kula da dabba ta fi kula da ɗan adam wanda za ka bari bayan ka wanda zai gade ka makarantunmu a sa malami guda a cikin aji yana kula da makaranta ɗaya aji biyar ban san yadda za a yi ba wai karatun ake son a yi koko da mene ne ni ban sani ba a samu malami ko da makarantu irin waɗannan na tsoro na allo malami guda amma yaro 500 ya ɗaga bulala ana in malam zai bugu kawai sai a sa allo a yi haka da ya wuce sai a yi saboda allah muna son mu kula da ilimi ko ya za a yi a ce kowane mutum 500 ko da karatu suke yi ingantaccen karatu cikinsu wani na kaga da ya daidai ko bai daidai ba shi yasa ya kamata mu dawo mu tambayi kawunanmu niyoyin da muke dauke da su game da ilimi da neman ilimi shin tabbas ko hakikatan niyoyi ne na gaskiya shin kasashenmu da muke son mu tallafa ma ilimi shin da gaskiya ko ana son a tallafa ma ilimi a ɗauki na'am a ɗauki cikin kudibi kasashen da suka ci gaba a game da bincike na ilimi na duniya ministry ko minister wanda aka fi zuba ma kuɗi ita ce ministan ilimi amma mu kuma yanzu sai ka iske minista wadda ta fi kowace rashin kuɗi wadda za a yi ma bajet ita ce ministan ilimi kuma a ce wai ana son a kula da ilimi da ci gaba saboda allah da gaske na ko ake wannan abin abu na gaba a gurguje saboda lokaci ya tafi bayan an kalli niyya ta al'umma bayan niyyar iyaye sai mu dibi niyyar ta al'umma malaman mu waɗansu ba su da hali iyaye waɗansu suna kai ƴaƴansu makaranta ba su da hali amma shin wai a unguwar mu bai dace ba a ce akwai masu halin da za su iya tallafa ma makaranta da masu karantarwa saboda wani bai da halin ne to yanzu ku masu kuɗin waɗanda adda hali sai ka iske ƴaƴansu an bi su bashi na wata goma zuwa shekara ɗaya wai mai halin fa kuma sun shiga karatu ya ci gaba shi wanda bai da an san bai da ni ba yadda za a yi to amma masu halin ba 'ya'yansu bashi ake bin su na wata goma zuwa wata goma sha biyu wanda bai biya kuɗin 'ya'yansa ba na makaranta zai taimaka ma makaranta ko ya tallafa ma malami malaman mu suna cikin bashi na tiya garin rungu ko garin kwaki da kuma omo kuma ana son karatu ya ci gaba mallan yanzu akwai hanyoyin da bai iya bi cikin gari saboda ya san in ya zama za a tambaye kuɗin omo hakikatan da gaske ko muna da niyyar karatun addini da karatun boko tsakankanin mu da mu da al'umma mu alamatul istifham mu ne zamu ba kan mu amsa nukta ta bi a guje saboda an ce lokaci ya fara matsowa sosai ba za mu samu karasa maudu'i ba misalin guda ne kuma kun ga zai janye lokaci sai al-khibratu wal ilm shin wanda ake son ya karantas shin ya iya ko bai iya ba dan ka gina makaranta ba shine ba ɗan gidanku ne ka gina ba wannan makaranta yanzu mu dan matsalar da muke fama da ita mutum ya gina makaranta babba ta zo a gani amma sai ya ɗauko ɗan gidansu ya ce dole shi zai karantarwa kuma shi bai iya ba kaga mai da ruwa rijiya gina makaranta daban samun ƙwararrun malamai daban yanzu daga cikin mushkilolin da muke fama da su a makarantunmu na addini da na boko shine ƙwararrun da suka iya ba a son ganin su a wuri sai mutum ya taya karanto mat in yanzu zaka nan prive misali misali nake bayarwa akwai professor na mat shi kuma wanda adda makaranta abokinsa sai a bashi faransai shi kuma bai iya karanta da faransai ni yasa aka bashi faransai saboda ya samu inda zarin ka samun vacation to idan na za a shekara goma yana karantarwa ni za a fa'idanta da shi to abinda muke yi kenan ba waɗanda suka iya sai ka iske ana son sai an bautar da su sai waɗanda ba su iya ba sai a ɗauko su a sa su gaba saboda su 'yan gata ne shi ko mai ilimi wanda ya san abin da a ilimi bai bata makarsa lokaci shi yasa da ka zo saboda shi wanda aka ba gaba in yi san bai cancanta ba kullum kokarin shi ya zai riki matsayin shi ya kaskantar da waɗanda suka iya ya matse su ya yi musu wulakancin da za su barin wurin don ya samu waɗanda zai ja kamar awaki da tumaki waɗanda su busan abin da ake nufi ba yau shi ne sanadiyar aikan ƙasashenmu sun ƙi ci gaba masana suna waje suna baturawa aiki saboda in ka shigo za a yi yadda za a yi a kulle ma ita hatta da abincin da za ka ci sai yawon aika ka zo fagen addini za ka aiki marmakon a dubi ina ne al'umma za ta amfana da kai sai a kai ka wani wuri mutumin da yake da musta wanda zai amfanuwar ɗaliban da za su gina ɗaliban da za su je su yi da'awa sai a kai shi aji a ba shi a ba ta sa jaha saboda in aka kai shi inda zai amfani al'umma wai shi mutunanin ɗan afirka da kasashen larabawa ba yadda za a yi al'umma ta ci gaba yadda me ka ba a'a ya za a yi in rike matsayina da girmana matsalar muke nan ba shi yasa wallahi cututtukan da muke dauke da su da za a bar mu da su kadai ba tare da tura wallahi ba inda za mu shi ba inda za mu shi saboda dole an ce wanda ya iya sai ya yi shuru ya koma ya koma dan kallo wanda bai iya ba a bashi yi sai dai radda wanda bai iya ba ya tabka banna sai ya kira wanda iya ce a gyara in an gyara kuma ce koma can har lokacin da bukace ka abu na ƙarshe a karmakalla an nuna mini lokaci yayin wanga na baku misali na almahara ke yadda ka san rigarka idan kana son a yi maka ɗinki sai ka nemi ƙwararren tela haka ne a masallacinka da makarantarka da ma'aikatunmu sai an nemi ƙwararre wanda iya a bashi ana son ƙasa ta ci gaba yadda ka sai in ka ɗauki riga ka ba wanda bai iya ba zai kacaca maka sutura ka ba za ta yi kyau ba haka ne idan aka ba da aiki na addini da na ƙasa ga wanda bai cancanta ba wanda suna daga cikin alamatu sa'a ki ba cikin sahihul bukhari idan wusida al'amru idan ghairi ahli fantazir sa'a abu na ƙarshe a gurguje saboda lokaci ya fara tafiya sai al'auta halin da ake ciki ana son a yi karatu a nemi ilimi amma sai zaman to yanzu kunga waɗansu yankuna an ce akwai 'yan boko haram akwai 'yan kidnapping akwai wane mutum na iya zuwa ya bada karatu kuma shi zan kuɗi eh kana cikin aji a zuwa iske ka a ce to za a halbe ka kai kana karantar da kafirci in babu tsaro kaga ai babu zancen karantarwa to kuma an ɗauke ka an yi daji da kai kai kana amsa salar na jika 25 ko jika 50 ko 100 an kira yan uwanka an ce sai an yi ciniki sai an ba da miliyan goma babu kuɗi sai an sai da gidanku sannan kuma a tura ma yan kidnapping kuɗi wanga aikin yana yiwa an buga an buga babu kuɗi kuma yanzu sun samu sabon system yan an ka buga babu kuɗi an ka tabbatar da mutum yan uwan shi ba su da kuɗi sai a tuntubi bukaye masu tsafi da mutane a sayar musu da wannan majalai su su je su yanka shi su yi amfani da shi to shi yasa ilimi ko wani abu da ake tunkara mu dawo mu karanci matsalolinmu na asali mu tunkari mu da kanmu mu daina yaudarar kawunan mu muna maka muzubin ƙasa waɗanga illolin da ni ba ku to da ka tashi wani al'amari sa waɗannan ababen guda uku wanga misali guda na bayan in proje dubu aka azato a kudu ku waɗannan yanzu yanzu kana ganin ga inda illa take yanzu yanzu na an tashi zuwa za a yi aiki na da'awa shin ina niyyar wanda yake son ya yi aikin shi wanda zai yin da'awa yana da niyya ko bai da niyya tambaya ta farko kenan niyyar sa mai karfi ce ko ba mai karfi bace saboda wani da ya dan fara abu da ya ji zafi zai ja da baya niyyar ba ta da karfi wanda yake son abu kalubale shi ke zamantowa ma abinda zai kara tunzina shi ma a kara kusawa kaji sha'ir ya ce wa shattana baina jundin qad habba zahifan wa jundin tawalla wa huwa bil khizi ya'fal akwai bagire mai nisa akwai bambanci shattana baina jundin tsakanin runduna ko soja kenan qad habba wanda ya zabura da wato da hababba ne za'ifan ya tunkuda a cikin wajen yaki ya ce wa jundin da kuma wani soja ko wata runduna ta walla ya juya ya ba da baya wa huwa bil khizi ya ce shi wannan wanda ya ba da baya saboda kaskanci ya asau hada tuntuɓe yake yi wajen gudu niyya ce take nuna cewa wannan yana niyya to matsalar mu ba ma ɗauko wanda ke da niyya sai mu kawo wanda abin bai dame shi ba almahara ko kuma ɗauko mutumin da bai da ilimin abu sai mu ɗora shi saboda shi muke so babu kallon mutum ya hau mimbari ko an sashi sama intanet ya ɗauko ɗan matul kubra ya buga babu kallon wannan miliyoyin mutane na kallon mutum kuma bai cancanta ba saboda akwai da ƙarfi mai gindi alwadu halin da ake ciki akwai maudu'an da wani lokacin ba su ne muke da bukata ba in ana yanzu yanzu a halin da muke cikin yanzu irin maudu'ai tattaunawa kan mi yake sawa al'umma ta ruguje da gaugawa mi yake kawo tashin hankali ya ya kamata a samu zaman lafiya su ne wuzu'an da ya kamata a yi amma sai gaske wani saboda bai da mustawa sai bar waɗannan mawdu'an saboda mawdu'ai da suna bukatar sai an yi bincike shi ko bai bai ma sai da ake bincike ko bai so ya tambayi kowa sai zo ya dauko mawdu'i na idan mutum sake mata shi uku ya ne malaman fuka hausun kaci haba malam ana batun yanzu ba zancin saki ake yi ba ana zancin wasu matsalu da sun ka tunkari al'umma to in babu mustawa ya za a yi wallahi inda za mu ba da misali dubu kan wannan waɗannan nukatun salata littakawi da suka ajiye da banka na ɗan ba da misali ne saboda muna son duniyar mu ta yau mu waye ina da muke musan cututtukan mu mu daina kullum ana cewa turawa turawa makiyan mu ne amma mu muna da ciwo wanda da shi ne muke rubuta kanmu da kanmu yan uwa musulmi lokaci ya yi kuma malam ya kyale ne da ci gaba ya kamata nima in jaburki ko ba haka ba insha Allah ta'ala darasi na gaba za a zo da waɗancan nukat guda shida waɗanda muka bayani guda bakwai kenan tunda akwai uku akwai uku waɗanda da su ne ake ruguza al'umma da gaugawa kuma abu ne wanda na da muhimmanci musamman yana da muhimmanci musamman su zan duba cikin karatuttuka tunda muna da karatuka wurare daban-daban insha Allah waɗannan mutu'ai da suke da alaƙa da rayuwar mu ta yau in Allah ya so za mu kokari mu dan rinka wato fadada su da yawaita su gurgudun abinda Allah ya ba mu da ilimi abinda muka fada ya zama to dai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh